الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a sha ɗaya ga watan Zulqa'ada hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 a kalandar nasara kuma kamar tara ga watan biyar 2025 kamar da aka saba rana irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi mai taken zahiratu za a iman wasu alamu da suke nuni ga raunin imanin bawa da yadda ya nisa daga Allah maɗaukin sarki da kuma yadda shaidan ya shige mashi da yawa har ya koke kokarin ko ya kai shi ma ya baro wannan kuma shine darasi na hudu za mu tashi akan zahira ta hudu a daidai shafi na biyar zahira ta hudu ko abu na hudu da ke sanya ko ke nuni ga raunin imanin bawa wa mimma zahiri za da iman yana daga abin da ke nuni ga raunin imani التكاسل عن الطاعات والعبادات وإذاءتها التكاسل جن كسالة ko jin rauni ko mutuwar jiki an ta'at lokacin yin ibada daga mutum yana ta kazar kazar din shi yana ta kaiwa da komowan shi ya buga nan ya buga nan amma ya shiga masallaci sai kango shi ba karfi ya kusa a gama wal ibada da ayyuka na da'a an ta'at game da ayyukan da'a wal ibada da kuma ayyukan ibada in dai na ibada ne da bai da karsashi in ya zauna inda yake karatun alkurani ko wani abu na addini ko wani abu na lahira zinnan zai iya fara soshe-soshe kai kai shi ya tashi ko kuma cikin shi ya kada shi shi bai san me ya ci yau ba ya ci shaidan ne shaidan ya ci inda an fara karatu kaga dole shaidan ya murda a bar wurin wa'in ma yin zaban na ka mina shaitan mina shaitan ne nazgun fasta'iz billah shikenan wa idza ataha da kuma tozar da ayyukan ibadun da ayyukan da'a kaga mutum baya kula da abubuwan addini bai damu ba to alamar imanin shi yayi rauni wa idza addaha idan har ma lalura ta sa lallai zai yi waɗannan ibadun fa inna ma hiya harakatun jawfa la ruha fiha kawai wani motsi ne fanko daga jawfu ne kawai cikin ne kawai fanko ne a ciki la ruha fiha babu ruya ibada sallar tun da yanzu ya riga ya yunkura zai fito yar takarar nan yanzu a zariya ce kuma honorable bai sallah ai ba zai samu kuru'u ba sai ga an kira sallah ya shiga su da ka amma zai yi sallar ne ga ta nan wata jaufa'u jaufa'u kwankwan sallah zai ba komai ko kuma idan zumuncin ne sai ya yi shi dai da wata manufa can dangin ya fi kula da su saboda akwai wata da yake so a can can kuma fa duka ‘yan uwa ne amma su baya yin su ya mai da su jam'iyyar adawa to wannan shi ma aiki ne dai jaufa ibada ce jaufa وقد وصف الله تعالى وقد وصف الله عز وجل المنافقين بقوله حقيقة الله مدوكشين سركيا سفن تامنا منافقين إن يتي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا idan sun miƙe domin yin sallah kamu kusala za ka ga sun miƙe cikin kasala ba za ka same su da karsashi ba irin a tsaya a ji cewa akwai nishaɗi akwai kaza akwai kaza wanda zai karfafi gwiwar mutum ya tsaya ya sallar waɗannan mutane ba za su yi ba farkon ayar shine innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum lallai munafikai suna nuna kamar sun yaudara Allah amma wa huwa fadi'uhum Allah shine ya riga ya mayar da yaudara a kansu ba abin da ya cutar da Allah da ga wannan wa idza qamu ila salati qamu kusala idan sun miƙe domin yin sallah za ga sun miƙe cikin kasala yura'una nas suna nuna wa mutane ibadarsu suna riye da ibadarsu wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai ambato dan kaɗan suratul nisa aya 142 wa yadkhulu fi zalika yana shiga karkashin wannan alamar raunin imanin abin nan adamu liktisari li fawati mawsimil khairi adamu liktirasi rashin nuna damuwa rashin shiga kunci rashin jin ɓace rai li fawati mawasimil khairi idan wasu ayyukan alkhairi suka kuce wa mutum yau bai ankara ba sai ga har sha biyu ta yi har sha biyu da rabi ta yi gashi bai sallar duha ba sai jiran shi ya baci wani kuma in ya duba ya ga sha ɗaya da a sha ɗaya da azur ta kusa kenan to hamma ba kwa jiki ya makara bai samu rakatul fajr ba wani ko a jikin shi je bai shafa ido wutar ba yau kuma ya makara wani ko a jikin shi bai samu jami'i ba ko a jikin shi duka waɗannan ababe alama ce da ke nuni ga cewa akwai raunin imani wa aukatul ibada ko kuma idan lokutan ibada suka kuce mashi akwai ibadu masu lokuta suna da aukat ko muwassa'a ko mudayyaka waɗanda suke da faɗi a iyayensu waɗanda suke da rauni to shi baya damuwa don ya sami kucewar ibada bai samu sallah a kan lokaci ba ga shi ko a jikin shi to alama ce cewa imanin shi na da rauni wa hada ya dullu ala adami ihtimami shakhsi bi tahsil al wannan na nuni ga rashin kular bawa ko rashin kulawar mutum ga samun lada faqad yu'akhiru al-hajja wa huwa qadirun zai iya jinkirta hajji alhali yana da iko wa yatafaratu al-ghazwa wa huwa qa'i zai sakaci ga fita yaki ya zaman shi a gida wa yatakaru an salatil jama'a zai iya jinkirta sallar jami'i, kuma an salati da juma'a, sannan ya jinkirta sallar juma'a, mana akan samu masu wannan siffa duk suna yin wa'in ayyuka, sai ka same shi in ma haji ne, shi ba zai fita ya je ya yi ba, me ya sa? Ba da yi in dai da hali, in dai mutum ya cika ƙa'idoji, lalle kawai ya tafi, walillahi ala nasi hijjul baiti. lallai akwai aikin hajji akan mutane man safa ilayhi sabila duk wanda ya samu iko ya samu iko na tafiya ya samu visa hanya lafiya da sauransu ya wadaba to sai ga wannan sakaci alhali wa gargalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah ta da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la yazalu qaumun yata'akharuna an as-saffil awwal mutane ba za su gushe ba suna jinkiri daga sahun farko suna ja baya baya ba sa shiga sahun farko hatta yukallifahumullahu fil nar har sai Allah ya wurga su ta shi ba ruwan shi sahun gaba bai dame shi ba asufuful uwal can gaba dai gaba dai a harka ta addini harkar lahira shi ba abin da ya dame shi Allah ce bawa ba zai gushe ba yana ta mayar da kanshi ba yana ta mayar da kanshi baya har sai Allah ya mayar da shi ba daga nan ya wurga shi wuta kaga alama ce ta wani imani rawahu abu daud wa huwa bi sahihi targibi wa mithlu hadha misali irin wa'annan mutanen la yashkuru bi ta'nibi dhamiri idan nama an salati maktuba shi ba ma ya damuwa da zargin da zuciyar shi za ta rika mashi idan ya makara bai samu yayi sallar asuba akan lokaci ba ai za ga inda da imani sosai a zuciyar mutum sai mutum ya makara bai iya yin asuba a kan lokaci ba za ga zuciyar shi a bace zai wuni ran shi a bace walla wani yana tuno cewa ai bai yi sallar jami'i bai yi sallar asuba a jami'i ba ko sai ka cikin shi ta tashi me zai faɗa wa Allah subhanahu wata'ala yau wace irin asara yayi wata rana a samu da zai mayar da wannan asarar wannan mutumin akwai imani a zuciyar shi amma dan ya makara shi ba abin da ya dame shi ai in dai za a samu masu abincin safen nan ai in dai za a yi wanka da wuri a fita aikin neman duniya ai in dai waye ce da caji ai shi kenan to an yi asara kenan ya ce وكذا لو فاتته سنة راتبة أو ورد من أوراده haka kuma koda wata sunna ratiba za ta kuce mashi kamar shafa'i da wutari kamar rakatul fajri kamar rakoyi bi lokaci kaza ko azumi na litini da alhamis da sauransu da awwirdun min auradihi ko kuma wani aiki na ibada da ya dora wa kanshi yace lallai kullun da asuba zai karanta izubi rannan sai bai samu karanta wa izu biyun ba to za ga wani ko a jikin shi ko a jikin shi to yace wannan akwai alamu raunin imani fa innahu la yarghabu fi qada'i sai kaga baya kwadayi wajen ganin ya biya ya ce kullun zai karanta izu biyu na Qur'ani sai wata lalura ta bijiro bai iya karantawa ba yau abin da ya kamata yi gobe ana bi na izu hudu haka zai zauna yayi wannan izu da ya mutum ya ce wala tawi da ma fatahu ko ya mai ko ya musanya abin da ya kuce mashi akwai wanda ka saba bashi da fasken abinci abincin ya kare bai samu ba sai ka musanya sai ka ba wani danye ita ya dan hada da wannan ma a gyara ya ce wa kaza ya ta'ahadu tafwita ko lima huwa sunnatun aw min furudil kifaya haka za kaza wa kaza ya ta'ammadu haka za ga mutum na gangancin tafuyi ta kulle ma huwa sunna sakacin bari sakacin kuccewar duk wani abu na sunna yanzu a mutanen mu akwai waɗanda su ko nauyi ma ba sa ji ka ce mashi to da Allah an kira sallah mu dan shiga masallaci mana yana bila ta yi sunna ci abinda yake so ya faɗa bai lisanil hali to ai wanda ai ba dole ba ce ai ai ai ai aikin banza ne aka yake so ya ce ya ga azare ne ba za ta faɗi ba da yara za su yi mashi iyo wani za a ga shi farillar kawai yake yi ilan kai mashi magana ya kawo maka hadisi abu malik ya kawo maka can ya kawo maka can walam azid ala zalika shay a adkhulu aljanna qala na'am ya ra'aita idza sallaitu al-maktubat ne kake ga rasulullahi na takaitu akan salloli na farilla kawai wa sumtu ramadan azumi ba na kara komai sai ramadan wa ahlaltu halal wa haramtu haram duk abin da aka ce halal ne na tsaya iya kan shi ba canji duk abin da aka haramta ko kallo bai ishe ni ba walam azid ala zalika shay'a ba ka ko ba da yace a adkhulul janna ya rasulullahi zan shiga aljanna qala na'am wani fa kaga shi bai cika wayannan sharuɗan ba shi wa wa a halaltu harama ne wa haramtu halala kawai shi ba abin da ya dame shi shi ma sai ce to kaga wancan ya shiga aljanna da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa hada sai da kullu yace a bai kamata mutum ya rika gangancin wasu ibadu na sunna su rika kucce mashi ba au min furuzi kifaya ko kuma ibadu na farilla ta kifaya sai sallar janaza ma la'aidin dai da mutane ko baka je ba eh amma su waɗanda suka je din su kare za a ba lada ai kai yanzu sai ka je ko kai ma dan ka samu wannan kirasi yace fa rubbama la yaqadu salatul eid kai so da dama irin waɗannan mutanen da ga baya zuwa sallar eid kawai shi a wurin shi sallar eid sunna ce ko ba a je ba ma a kaule ba sai ahli ilmi tare da fadar wasu ma abuta ilimi wasu daga cikin malamai biyu jubi shuhudi ha da wajabcin halartar sallar idi to shi ba ma ruwan shi da wannan sabanin bai je wurin ba wala yusallil kusufa wal khusufa baya sallar kiskuwar rana baya sallar kiskuwar wata wala yahtammu bi huduril janaza baya damuwa da halartar sallar janaza wala salati alaiha baya damuwa ga zuwa baya damuwa da zuwa janaza an yi rasuwa ya je gidan gida ai wanka ya je makabarta ila a gini a haka kabari wala salati alaiha baya damuwa da halartar sallar fa huwa raghibun anil ajr kawai ya kaurace wa ainihin ayyukan ladan aikin ladan da ya kamata yayi ya kaurace mishi baya yi kwata-kwata ba abin da ya dame shi to idan mutum ya yi sakaci ya zama haka to ya riga ya ɓata wa kanshi harka gaba ɗaya ya ce mustagnin anhu anin naqidi alal naqidi ya wadatu da aikin lada alal naqidi ya dogara ga kishiyar aikin lada aikin sabo kawai shi yana ga ya ishe shi min mu wasa fahimullahu bi qawlihi wannan mutumin na cikin waɗanda Allah ya siffanta da faɗin shi wa yad'una na raghaba wa rahaba kuma suna roƙon mu raghaba suna masu kwaɗayin rahamar mu wa raghaba wa rahaba kuma suna masu tsoron azabar mu wa kanu lana fashi'in sun kasance masu jin tsoron mu ne sun kasance masu taskantar da kai ne a gare mu aya ta 90 a suratu al-anbiya ayar ta yi magana akan annabi zakariya ne وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا annabi zakariya ya roƙi Allah ya bashi ɗa ya bashi ɗa ya zo ya dukufa kuma ya ci gaba da addu'a yana mai ƙaunar rahamar Allah, yana kuma mai jin tsoron azabar Allah. Wannan aƙidar ita ce aƙida ta haɗu sunna wal jama'a. An ce ka bauta wa Allah da abubuwa guda uku, ka bauta mashi bil mahabba, kana mai son shi. Sannan ka bauta mashi bin ragaba, kana mai ƙaunar samun rahamar shi. Sannan ka bauta mashi bin rahaba, da jin tsoron azabar shi. masu ɗariƙun sufaye su suna bauta Allah ne da abu ɗaya shi ne kawai suna bauta Allah ne bil mahabba bil mahabba kawai amma ahadu sunna dole sai mun hada guda uku har ma malamai suke cewa duk wanda ya cire ɗaya cikin waɗannan ababe guda uku ya gurgunta bauta ya lalata bautar shi amma su kuma mabiya ɗariƙun sufa sai suke cewa duk wanda ya bauta wa Allah don tsoron shi, to ya yi bauta irin bautar bayi. Kaga bautar bawa ai yana yi ne hidimar bawa ga mai gidan shi, ai yana yi ne cikin jin tsoro, ba wai don ya amfana ba. Suka ce wanda ya bauta wa Allah don yana ƙaunar ya ba shi wani abu na rahama, to shi kuma ya yi kasuwanci da Allah ne, wannan wannan money monga ne, dan business ne a harkar ibada. suka ce sai dai ka bauta wa Allah kawai bil mahabba amma abinda malaman sunna suka ce man abada Allah bil hubbi wahdahu wa huwa zindiq wanda duk yace zai bauta wa Allah ne dan kawai yana san Allah ko dan Allah ya so shi amma wata aljanna shi baya so wata wutar shi bai jin tsoro hada zindiq kuma za ka yi ta aqidar mabiya da rikon sufaye zakartuka la abghi bi dhalika jannatan ولا أتقي نارا فأنت مراد فإن كنت لي مولى فأية جنة وأية نار تتقى وتراد فكي ذكرتك ألا قالنا wani daga Kano ne yake wannan shelar ban shehi ne a Kano yace gani nan na bauta maka la abawi bi zalika jannatan Allah da daukar da madaukakiyar murya ban san aljannar ka ban so sai za suka hakaito wai rabi'atul adawiyya wata waliyya ce amma an yi ƙare-ƙare a karamominta za ga suna ƙare-ƙare don za ga ana kawo su kisoshin tana ma Allah katsalan dan aiki Allah ya abu ta ce gash ba haka nake so ba yalla ce na ya hakuri na fasa a ko kansila ko yanzu a demokaratiyya da kai kaza ba ba zai maka haka ba ka rufe shi da faɗa to shi ma zai maka fama ne ta da alaiku to shi ko ne ce zakartuka la abji bi zalika jannatan wala attaqi nara Allah gane nan ina bauta maka diban nan tsoron wutar ka suka ce wai wai yadda ya kamata ka bauta wallahi kenan ina kuskure ne fa anta muradu Allah kai kadai nake so fa in kunta li maula fa ayyatu jannatin Allah in kai da ka so ne me ce ce aljanna wa ayyatu nar me kuma wuta ta hada tsoron ta tuttaka da za a ji tsoron tawaturadu ko a kaunace ta yi dandallar ci akidar ahlus sunna da sai ka hada wa'annan ragaba wa rahaba wa kanu lana khashi'i ga alkhawfu ga arragbatu ga kuma arrahabatu wa min mazahirin takasuli bi ta'at yana daga abin da ke nuna mutum kasalalle ne a aikin da'a at-takasul an fi'il sunanir rawatib gazawa ga aikata sunnoni na rawatib wanda za a yi a masallaci ko kuma wanda za a yi a gida wannan akwai su a sallah akwai su a azumi akwai su a tilawa akwai su a infaki da sauransu duk wanda ga ya takaici iya farilla kadai yake yi a wannan zamanin a yace mai za su ishe ka amma dai akwai matsala wa qiyamul layl ko wa qiyamul layli kuma zaka samu wa'annan masu rauni zaka samu suna sakaci da qiyamul layli ba sa iya dakewa su tashi da daddare su yi addu'a bayan ko ba karamin sirri ba ne idan wani abu ya dame ka tashi da dare kai sallah sirri ne sosan gaske galiban sallar kiyamun laili daga babu riya a ciki ba riya tunda ba riya kai da Allah ne faɗa mashi me kake so kai kokenka wayannan kasalatu za ga ina ba sa iya kiyamun laili wa tafkiri ila al-masajidi ba sa iya sammako zuwa ga masallatai, wasa'irin nawafili da sauran nafiloli, fa masalan, bisa ga misali, salatu duha la taqfuru lahu bi ba'al, sallar duha ba ta ɗansuwa a zuciyar shi, fadlan an raka a tai tauba, saɓanin raka'o'i guda biyu da zai na tuba ga Allah, akwai raka'o'i biyu na tuba, kowannen mana da zunubi sai ka yi su sai ka tuba ga Allah. wa salatul istikhara da kuma sallar baiwa Allah zabi wani abu ya bijiro maka sai ka je sai ka baiwa Allah zabi idan alkhairi ne zai zartar maka kuma zai taimake ka idan ba alkhairi bane zai hana ka yin abun kuma zai hankurtar da kai zai hankurtar da kai Daka wa'innan ayyuka na nafiloli na kowane bangare na ibada alamar jajirtaccen bawa to za ga yana iya kokari ya ga cewa ya kula da su kuma ya yi su ya ce na biyar wa mimnal mazahiri yana daga alamu masu nuni ga raunin imani dhiqu sadar kuncin zuciya kuncin zuciya shine mutum ya rika jin shi a takure a takure in hibasun naf mai da rubuta wani hibasun tabi'i mutum ya rika jin shi wani a takure a takure wa taghayyurul mizaj da kuma juya ko canza akalar ɗabi'a an ce al mizaj shine ɗabi'a wadda aka kirki mutum aka halice shi akai ko kuma ya koye ta sakamakon al'ummar da ya tashi a ciki har ta zama mashi jiki to za ga wasu suna da kunci na zuciya ba sa da yalwataccen kirji mai kishiyar wannan shine mai yalwataccen kirji shi mai yalwataccen kirji shine zai iya shanya ababe da dama wanda za ga dan kankana abu kawai sai ya rikita sai ya bar ibada to shine zai ba misali yake cewa wani hibasu tabi'i da kuma waɗanda ɗabi'a su take zama a takure hatta ka anna alal insani siklan kabiran yanu'u bi kai ka ce mutum ma an dora mashi wani kayan nauyi ne mai girma da yake mashi nauyi fa yusbihu sari'at tazajjuri wa ta'affufi sai ka ga mutum ya wayi gari sari'at tazajjur yana mai gaggawar ɓacin rai yanzu nan zai rude ya ɗimauce sai ga abubuwan shi ba armashi sai ga abubuwan sai a hankali to wannan alama ce ta mutum na da dhiqus sadar kuma dhiqus sadar yana faruwa ne saboda illatul iman ko kuma da'ful iman yace wa ta'affuf min adna shay'i da kuma nuna ɓacin rai abu koya yake saboda raunin kirji ba zai iya ɗaukar ko da habaici ƙarami ne a kai mai ba kuma kila harkar jama'an ma yake yi gida jagora ne gida wani shugaba ne gida wani ɗan kasuwa ne gida wani mai harkar jama'a ne kawai amma kuma ba zai iya juriyar wasu kalamai ba wani yana da raunin imani ya ce wa ya shuru bi zeki min tasarrufatin nasi haulau zai rika jin takura game da aikin da mutane ke yi a gefen shi wata zahabu samahatu nafsi afuwa da yafiyar da Allah ke halitta a zukatan mutane shi a wajen shi sai ta tafi za ga wani baya iya yafiya a yaran nan kawai ya zo ya dame mu da tari ainihin tun lokacin da jiban san shi kawai fa tari tari bai ta yi kuma mutumin bai da lafiya ne ni ai ban san tun da ya ta tarin nan kaga wannan diko sadar ne ko wani ya ce bai san jam'iyyar ko sai ka ji wai ka tsane shi to kana da diko sadar imanin ka ne bai da yawa amma ba haka kuma malam dai ba shedan ya ce yana so ba in dai ba addini ya ce bai so mai ruwanka wannan duk ra'ayi ne ka je ka yi so abin man shita so duk wanda ga dama shi ma so duk wanda ya ga dama yace wa qad wasafa annabi sallallahu alaihi wa sallam al-iman bi qawli hakika annabi da damin tallar sabata gare shi ya siffanta imani da maganar shi yace al-imanu kaga shi imani as-sabr was samaha hakuri ne da yafiya hakuri da yafiya su ake cewa imani wanda bai da hakuri da wanda baya kau da kai da yafiya da musamaha to da dai zaka yi mu'amala da mutane annabi ya baka formula Nabi sallallahu alaihi yake cewa ɗayan ku yayi ya shigo cikin mutane su yi mu'amala tare su cuce shi ko su saba mashi a yafe wa juna ya fi alkhairi akan wanda zai kebe ya je ya kalwa kuma ma su mutane dan ka hau dutse a wurin mutane baka tsira ba sai ka dana ta ai an ce tun shekara ashirin akwai wani wawa a dutsanta kawai haka bai ma fara tabbata mutum amma dai tun da ne kai wawa ne dan adam kuma ba zai iya kubuta ba ko da ka hau dutsen ko dutsen ka hau ina zalima musu yudi ne ko bayan ya kammala ɗaya daga cikin littafan shi suna cewa littafan ulumul qur'an ko kuma wani daga cikin dai wallafe wallafen shi tunda sahibu tasnifat ne yake bai su baituka karshen littafin yake sawa ya rubuta cewa walastu binadin min maqalati da'inin walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ari ya gama rubutun shi shi dan Allah yi kuma ya san manufar ta sai kuma ya san abin da ya duba kuma sai da ya istikara tsakanin shi da Allah yace amma walastu bi nadir ni na san ba zan sha ba min maqalati ta'ini daga zantuttukan masu suka wata na sai wani ya daga littafi ce wani bakin jahili wannan yace na san ba zan sha ba na san ba zan sha ba walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'ari ko da na je na shiga kogon dutse mai wuyar hawa shi ne yake cewa wai wa ka taba ganin ya kubuta daga bakunan mutane to tun da haka ne ko sai ka buɗe kirjinka akwai ma abin da in kana so ka more ka san akwai wawaye a mutane su kuma su ake ce masu faha kawai sai ya zo wajen ka sai ya fara habaici da kai yake to in kana so ka more mashi ka gane me yake nufi amma kaka tanka mashi idza nataqa safihu fala tujiru sai banza da shi wa khairun min ijabatihi sukutu mafi alkhairi kamar da shi jaki ko wawa fa in kallamtahu farrakta anhu wa in khallaitahu kama da ya mutu in kai mai magana dama haka yake so ai sai ai ka lura ya gane abincin da nake yi ai yasa ga yana ta kokari to kai ka faranta rai ma ka yi banza da shi in kai banza da shi bakin ciki ma zai iya kashe shi ki sakattu an safihi fa wannan anni ayitu an al-kalam wa ma ayitu sai wani wawa a can yayi man abaici yana da tamban iya magana bane sai ne banza da shi sai da tamban iya magana bane wallahi ba ban iya bane na iya na ma fi shi iyawa amma shine na auna naga a mai da shi banzan tunda shi safihun ne ya fi sauki in kana in kai in ka ɗauki wannan rayuwar shine za ka zama wasi usadar ana samun wannan faɗin kirji ne saboda yalwar imani gida za ka yi za ka ce yanzu ƴan uwana su za su yi man kaza a ba kai karatu da yawa ba ba ka saurara da tarihohi ba annabawa da yawa suka suwa suka wahalar da su da sa hannun su aka kallafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam hijira daga makka zuwa madina bayan shekara sha uku katal daga risala har da sa hannun yan uwan shi haka wannan ba zai zama dalili ba da haka mutum ya zama mai yalwataccen kirji annabi ya ce shi mu shi imani ya kunshi abu biyu ne as-sabr was-samaha hakuri da kuma kau da kai da yafiya wannan hadisi na cikin as-silsilah sahiha lambar hadisi 500 da hamsin da biyar mujalladi na biyu kenan farko farko mujalladi na biyu sannan ko ka ce ka duba juzi'i na biyu shafi tamanin da shida wa wasafa al-mu'mina bi annahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake siffanta mana mu'mini inda yace al-mu'minu ya alifu wa yu'la wa yu'la mu'mini na sabawa da mutane zaka iya mu'amala da mutane dan adam ana so ya nazarta inda yake sai ka iya rayuwa da mutanen wurin ka yi hakuri ka iyawo kaddara ce ta Allah shi ya zaɓi inda zai halicci kowa kamar yadda shi ya zaɓi ya halicci mutum ba wanda ake ba zaɓi to bi kasbi rizqihi wa baladi ku tambaye shi a ba wanda zai tambaye ka garin da za a yi ka kama akwai hikimar yinka inda aka yi ka to mumini da ga yana sabawa da mutane wa yu'lam kuma mumini da ga ana sabawa da shi da ka ji an ce ka aiwa na damisa ne ba wanda ya saba da shi ba mumini bane fanko ne rajulun jaufa amma dai kana da imani dole akwai wanda za ku saba saboda al'arwahu junudun mujannada ma taqaraba minha talafa wa ma ta'abada taba'ada minha talafa lokacin da Allah ya halicci rayukan mu haka ya zuba su a wuri guda in dai ranka ya taɓa ran wani to za ku yi soyayya za ku yi abota in ranka ya nisa da ran wani to za ku yi nisa ko da a ra'ayi ne amma ba zai sa ku yi faɗa ba kuma to mumini yana sabawa da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba shekara goma katale a madina amma wane ne bai zama ɗan gidan shi ba sai yahuda kuma an wartake su a garin an munafukai an yi maganin su da yawa munafincin ma an rage shi kwarai da gaske to kaga akwai sirri kenan to mumini haka ake so ya saba da mutane haka annabi zai fito yana zagayawa yana bin mutane in ya zo ya muku sallama a gaisa in kana da wata damuwa ku yi magana ya iya rayuwa da kowa shi yasa wanda ya san rayuwa kuma imani ya haɗu da sanin rayuwar to zai iya mu'amala da mafi yawan mutane tare da cewa mafi yawan mutane sun sha bamban da juna da an ce maka wannan yana da mugun saurin hushi za ka iya zama da shi ba sai an mashi abin hushin ba sai dai idan ashi idan aka ce Allahu yana yin hushi a to wannan ba mumini bane ai kaga ba naka bane a matakar yana da imani za ku iya mu'amala wani yana da taurin bashi to ba sai an yi mu'amala bashin ba sai an yi ta sannan ma rai zai ɓaci to sannan wa yu'lam mumini ana sabawa da shi daga wancan suna mu'amala wancan suna mu'amala annabi ce wala khaira fi man la ya'rif wa la yu'lam babu alkhairi ga wanda baya sabo da mutane mutane ba sa sabo da shi wannan mutumin jawfa'u shi ma babu alkhairi a tattare da shi wannan hadisi yana cikin silsilar sahiha a mujalladi na farko shafi a hadisi na 427 wannan shine abu na shida abu na biyar daga cikin alamomi da suke nuni ga raunin imani na bawa saboda ka abin da ake so bawa ya zama yana da fi'atus sadar ka buɗe kirjinka ka amince da rayuwa da cewa tana da ƙalubale kuma ka iya tafiya a haka so da dama mai ƙuncin zuciya galiban za ka gansu ko sun wadata ba sa jin daɗin wadata yanzu wani ba zai iya zuwa nan ya wuce in ba a isa ba sai ya dawo ya ce ya ji ana mashi dariya kuncin zuciya ke kawo haka amma malam in zuciyarka da faɗi ai kai ma za ka ji zagin ba kuma ma a kalle ka a zage ka ni'ima ce ni'ima ce ka sa riga mai kyau a aje ka kusa da buhun goruba ka ji wanda za a yi ta masurutu ka fi goruba kenan amma an kaji mutane suna cewa kai buhun can akwai su goruba za su yi daɗi kai kuma ba wanda ya maka wani abu malam shiga ɗaki kawai ka roƙi Allah daga falalashi eh an kusa barin ka a baya shi yasa malamai suke cewa ai ba ma a roƙon ba a roƙon Allah ya hana maka mahasada a ba roƙon Allah wannan wauta ce ce ya Allah gane nan Allah ka karkasa a samu mutum ɗaya da ke man hasada wato abin da kake cewa ya Allah gane nan ka banda fanko ma in dai kana da ɗan wani abu ne kima sai wani ya ji haushi shi abinda za ka roƙi Allah shine Allah ya maka magani ya baka kariyar mahasada kawai shi za ka roƙa amma mahasada sai ta zuwa ba abin da ya dame ka wannan dai ba za su zo ba dama sai da wata falala sai da wata falala ya ce to na shida wa min mazahiri za'afil iman yana daga alamu na raunin imani adamu ta'assuri bi ayatil qur'an rashin tasirantuwa da ayoyin alqur'ani wallahi wani in ana karanta ayoyin alqur'ani za ka kuwa jiki shi allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun waɗannan mutanen na gaske da muka ba su alqur'ani ulaika yu'minuna bi su kada suke yi mai da qur'ani ayatlunahu haqqa tilawatihi ko suna karatun shi iya karatu na gaske wayannan sune suka yi imani wa man yakfur bihi wanda ya kafirce wa alqur'ani wayannan sune asararru abinda ake so ga musulmi shine Qur'ani ya riga maka tasiri maganganun manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ingantattun hadisan su riga maka tasiri ka yunkuro za ka yi wani abu da karanta maka wata aya to ka zama waqafan li ayatillah sai na Umar in ya hasala yana fa khalifa ga giyan mulki su da yake ba giyan mulkin suke sha ba zuman mulkin suke sha amma in ya yunkuro zai wani abu sai a an karar da shi ya ya kodil abuwa ka rika abuwa sai ka ya ce ya yafi wa amur bil urfi sai ka ce a bashi kyauta wa an arzanin jahili kada ka da kai daga jahilai to mutum ana so ayoyin alqur'ani su rika mashi tasiri su rika mashi tasiri na karanci to kuma kaga gaskiya ba za su yi maka tasiri ba sai ka tsaya ka koya kuma in ka koya ka kokari ka san ma'ana sai in dai ka san ma'anar wato in ana karatun Qur'ani za ka san karshen daddadan zance ne kawai ake ba wani abu da ya kai alqur'ani dadi wata na limamul asma'i kowa ya san maye ne a luga har wasu na ganin gaskiya a zamani shi ba wanda ya kai shi luga to da shine za ka yi mai ƙalubale ka yi mai tahaddi kuma wallahi ba za ka iya kure shi ba ina ga wani so karanta makama sun ga yadda ake irin wannan gasar a zuwa ce misali muna so ka rubuta mana wasiƙa duk kalmomin wasiƙar ya zama na ba harafi mai dubu bayan ka gama kuma muna so ka sake rubuta wata duk kalmomin wasiƙar harufa ne masu duhu bayan ka gama ta kuma muna so ka rubuta mana wata wasiƙa kalmar farko duka haruffanta na da dugu kalma ta biyu duka haruffanta babu dugu ta uku masu dugu ta hudu marasa dugu a ƙarshen wasiƙar suka sami wannan mutan kana rufe baki zai fara ko wani tahaddi da wata risalar da shi alharirin ya kawo yana ga makama ta sha biyar ne aka ce ana son a yi wata wasiƙa za ka karanta wasiƙar daga farko yanzu tiryar tiryar wajen shafi biyu amma idan ka gama aka ce ka maimaita ba sai ka dawo farko ba daga ƙarshe za ka ɗauku yadda ka karanta ta da farko har ka je ƙarshe harafin farko shine harafin ƙarshe harafi na biyu shine na kusa da ƙarshe haka za ka juyo da karatunta har ka dawo harafin farko yadda kuma ka karanta wa zai mana irin su kana rufe baki ce zan yi to amma yakan ce in ana kara in ana maganar qur'ani aje kowane harshe kake yi ka in ka da Allah ke amfani da kalmomi yasa ana ada kalmar ko aka canza harafi sai ka dandanan ya gudu sai ka dandanan ya gudu shine ya zo wani mutum ya zo yana yaba min shi kita ka asma ka iya magana kaza kaza kana da zalatar harshe da ma kai wawa ne ga wata mata tun tana karanta Qur'ani karshen da daɗin zance ya ƙare tana karatun suratul qasas suratul qasas take karantawa kowace sura ka dauka ka ji zaka ji irin wannan ababen da ya ci in ko kana so ka abin ya ƙara burge ka ka dauko qur'anin da kafirai suka yi akwai qur'ani na yan kadiyaniya wanda ingila ta dauki nauyi aka buga kasashen nan duk yan ta'adda ne yan ta'adda ne mabannata na ƙarshe su suka ɗauki nauyin Ahmad Mirza Mirza Ahmad Gulam shine dan Ahmadiyya ya mutu tuni fa da aka neme shi yadda suka ɓoye mai aya fi shaidan mai ayoyin shaidan din nan ina ga ya mutu daga bayan nan shi ma ya mutu a banza Salman Rushdie ko suna cewa rush to die an ta yunkurin a kashe shi Ingila ta bashi kariya amma rayuwar banza yake yi ina ga bara ne ko bara waccan yana ga an manta ya fito wani taro wani ya daba mai wuka eh wani gaye malam ya tsuke kamar dan bungalo ashe ne an likin shan addini ya tada banza ko shi ma sun dauki nauyi sun rubuta mai qur'ani shi gulam din ya ce shi ne annabin ƙarshen zamani wa mubashiran bi rasuli ya min ba ismuhu ahmad wawan ya manta shi ba sunan shi ahmad ba shi sunan shi mirza ahmad gulam Ahmad ɗin uban shi ne, amma sai ta yi sonen test, kaji inda ya samu asali. Ya za ba alheri ba ne, ka ce sonen test. Malam makarantun mu firamare za ga suna wannan tabka shirmiya, duk za a tambaye ku a lahira, malam kutu ohum da ya ba ihe, kowa a kira shi da sunan uban shi. Bayan an je Kaduna, ai ba za su yi rijista ba. Faɗa wa Allah wani shege ba zai ma rijista ba, kafin ka je mutuwa da yi. sazu ne rijistan ya mutu amma an naɗa sabo kawai zai maka saina amma kawai sai ga wai mace Idris Aisha Idris da hijabi abin da mamaki ba waya ce wannan fes kanci ne kawai da rena ma addinin mu hankali ya kamata a yi magana kawai in su addinin su ya yadda to shikenan muna bai yadda ba ud'uhum li abaihim huwa aqsafu inda Allah fa illam ta'lamu aba'ahum to ya wanda aka haifa karkashin gada ga kaida wanda ba a san uban shi ba fa yahwanukum fid dini wa mawalikum kamar suna lakana musu kawai a wuce wurin so da ka ana so qur'ani ya rika tasiri a cikin mutum ya ce labi wa'adi wani wallahi ko ana maganar alkawarin ni'ima na qur'ani zaka ga bai tasirantuwa ka zo gaban shi kana jawo ayoyin ni'ima wala tallahi ko a jikin shi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni walantu anni mulaqin hisabiya haba malam shi ko a jikin shi ko a jikin shi wani ana karanto ayoyin asaba ko a jikin shi falamma asafunan takamna minhum da suka fusata mu muka rama muka kama za ku shi ko a jikin shi ko ayoyin azaba wai yasagi su yuga su bi ma'in kalmuhul yashwil wujuha bi isa sharab wa sa'ad murtafaqa wallahi dallahi ko a jikin shi to ana so ka rika tasirin to aka kawo ayoyin ni'ima ka ji dadi ka roki Allah wala bi wa'idi wani baya tasirin to da ayoyin azaba an kama wani an kama wani wa khasafna bihi fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard muka shafe shi muka shafe gida wa kullan akhadna bi dhanbi kowa muka kama shi da laifin shi wannan munnitsar wannan waye wannan waye to dan me ana karanta irin wannan ayin ba za ka jira zana ba kwana karatun abincin yan aljanna ka ji kai kamar in ji dandanan shi ana abinci labarin abincin yan wuta wala ta'amun illa min ghislin ka ji cewa kara zana wala bi amri wani baya tasirantuwa da umarnin da Allah yi wala nahayi ko kuma wani baya tasirantuwa da hane-hane wala fi wasfihi lil qiyama wani baya tasirantuwa ana siffanta al qiyama ga yadda kiyama za ta kasance ga kaza ga kaza ga kaza wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara ai kawai sai kana ta wasiqa kuma a qur'anin eh kai ban gano me ake nufi ba an kora mujrimai kenan wasiqal ladina kawai shi ko a jikin shi a ji wasiƙa har guda biyu wasiƙa da wasiƙa bai tasirin ta ba kenan amma ya kamata ka ji cewa eh nan wurin kan ɗaya Allah ya bamu ɗaya Allah ya tsare mu fa da'iful imani mai raunin imani ya mullu min sama'il qur'an za ga yana kosawa da sauraron alqur'ani ko a mota aka sa sai ce malam ana ta surutu ya za ka samu na qur'ani to wai ai shiru mana ji qur'ani ba za a sa ba yanzu wani a wayan shi ba ku ba complete qur'ani kuma morewarka da ƙurani kowace sura ka rika saurari kowace sura ka rika sawa ka saurara shi ya ɗin shi ko baka san ma'ana ba ɗanɗanan kawai ya ishe ka haka banda fa'idodi da zaka samu yake cewa wala tutiqu nafsuhu muwasalata qira'atihi kuma ma zuciyar shi ba za ta samu ikon ci gaba da karatun shi ba wani ba zai iya awa ɗaya awa biyu yana karatun alkurani ba kai wani ma lalacewar shi ta wuce sidratul muntaha ko masifa ta same shi bai iya karatun qur'ani ta karshen lalacewa muke nan a ce da yin masifa ta samu ta ya kamata kawai qur'ani zaka jajibo kudin ka sun fadi ya zama qur'ani ka karanta alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala dhikrillah tatma'innul qulub ka dauko ka karanta wata falala kake so wani abu ya taso ka damuwa ce alkhairi ne kake so ya tabbata dauki qur'ani kai ta karantawa kai ta karantawa to wani ba abin da ya dame ka kullama fataha al-mushafa duk sadda ya buɗe alqur'ani da niyyar zai karatu kada ayyaglikahu zaka ga yana dab da ya rufe sai na kirin da rufe shi zai yi jikin shi na makyarkyata ko yana safa ko kuma wani uzuri yawwa sai shi ne zai ce mishi a an turo maka sako ba kai editing din ba eh ai kuna ma da defense gobe akwai paper nan ba ka duba ba so sai koma harkar duniya in ma sauraron ne haka ba zai zo ya saurara ba to wannan alama ce ta zuciyar mutum babu imani ai kamata ai ka riga mu'amalantar Qur'ani ta fuskoki da dama ka riga karantawa da Qur'ani ka riga karantawa da ka ka karanta wani ya ji wani ya karanta ka ji sannan ka sa a wayoyinka ka sa shi kana da mushaf irin wanda yake da kara'a da yawa ka ɗauko wannan malami ka sa ka ɗauko ko ma malami ɗaya ne ka dazanta kullum ka sa akalla ka ji wani kaso na alƙur'ani kullum ka karanta wani kaso na alƙur'ani in zai yi ka rika jiyar da wasu kaso na alƙur'ani to amma za ka ga rayuwar mu ta zama sai dai a hankali ba ma ba ƙur'anin kaso mai yawa da muhimmanci bayan kuma fa'idodin da ke ciki ba kaɗan ba ne zai ƙara imaninka zai kulla alaƙarka da mai littafin sannan ga shi ƙuranin waraka ne na ƙarshe na bakwai da zamu tsaya shine wa minha al-ghaflatu an dhikrillahi ta'ala fi dhikrihi wa du'a'ihi subhanahu wa ta'ala rafkana daga barin Allah fi dhikrihi lokacin ambatan shi wa du'a'ihi da lokacin roƙon shi madaukakin sarki abinda yake nufi da wannan shine za ga wani suna faɗin sunan Allah a baki, amma ba sa jin girma, ba sa girmama mai sunan ba ruwansu. Kawai za ga ya riƙe makir wani ta Allah, Allahu, bisu mai ke cewa ba, yana rawa yana juyi, amma to haka ake kiran sunan Allah? Kai ba ka jin girmamawa? Bai kamata a girmama ba? kuma da aka ce Allahu zai kamata ya zo maka a zuci shi kadai ne wanda ake nufata da bukata wanda ake neman taimakon shi wanda ake neman tsari daga gare shi mai kowa mai komai mai ikon yi in ya so abu da yiwu in bai so bai yiwu ba in ya baka kariya in duk duniya ta tarba ta ga bayan ka ba in ya fare maka baya ka kaɗe da sauransu dan me mutum bai jin irin wannan sami Allahu liman hamida wai mai Allah ya ji ba ruwan shi Allahu akbar rabbana wa lakal hamd Allahu akbar assalamu alaikum subhanallah subhanallah subhanallah ya gama ya fita wani ma ya gama ya fita kuma ya dora da ayyukan sabo kaga wannan ya zama fa laysa bi musallin aw wa laysa bi zakirin ya zai mai ambatan Allah ba ai abin da ake so sunan Allah shi ma ya tasiri a zuciyarka in ka ji sunan Allah to ka cewa ba dama ne in ka ga mai girma sunan Allah ka cewa wannan shine abokin tafiya in ka ga mai wulakanta sunan Allah ka ji wannan shine kurar baya dan baya ga dangi kenan ya ce fayar kudu zikiru ala zakiri sai kaga ambatan Allah na nauyi ga mai ambatan Allah mana fadar sunan Allah yana nauyi ko kuma tasirantuwa da sunan Allah yana nauyi wa idza rafa yadahu lid-du'a'i idan mutum ya daga hannu lokacin da zai yi addu'a sar'ana wannan kalmar musallata ce ana ce mata ana karantawa da fatahar sinun da kasarar sinun da gammar si sar'an Sir'an, Sur'an, amma dai ta fi shahara da Sar'an. Sar'ana ismu fi'li madin ne, ma'ana cikin gaggawa ma ya kabe ma nan da nan za ga ya damke hannun. Ma'ana in ya ɗaga hannu zai addu'a sai ga maza ya sauki. Ko bai san me zai roƙa ba ne, ko bai san girman wanda zai roƙa ba ne, ko ko yana da plan B ne, to gashi nan dai. shi baya dagewa wa yamdi sai ci gaba da hidimar shi sai ga zaro waya sai ya chatting sai ya reply sai ya shiga youtube ya shiga waye ya shiga waye can sai ga ya zaro airp ana ta sallama baya ji ana ta hol baya ji ya shiga wani zikirin kenan to kaga wannan alama ce cewa imani yayi rauni wakar wasafa Allah ta'ala munafiqina hakika Allah madaukin sarki ya siffanta mana munafukai bi kaulihi inda yace wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa ambaton Allah sai dan kadan su dabi'a ce ta munafukai wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas wala yadhkuruna Allah illa qalila abinda kuma ake so wadhkurullaha dhikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila idan ka ambaci Allah ka ambace shi da yawa karka damu ma da sai ka rika kirgawa an ci gaba kawai subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah karshe rufe da fi da rakawa da da bukatunka tsuran ambatan Allah da zaka yi hanya ce ta neman biyan bukata amma za ga ba a zama a ambata Allah yadda ya kamata yanzu la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa hamdu ala kulli shay'in qadir kafa dari katan minti goma sha biyar ka gama mutum da ke yi da safe kafin su ta hidimar su zikirorin bayan sallah in an gama sallah ka auna ka gani guda goma sha ɗaya minti goma ko kasa da aka ka gama amma mutum nawa ke yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shi ma tare in wani mutum zai yi fawa zai samu abu in yaba sai sai su da fawa tare sai ta ƙara ƙarfi kenan Allah ya karbe ta haka subscription ne sannan ya zo tasbihi wane ne duk ba za ta yi ba a yana da bukatuwar mutum akwai bukatuwa mai tsanani mutum ya kofa ga ambatan Allah madaukin sarki kuma babbar matsalar tana nan a da'irar mu na ahlus sunna so in ta suna zikiri na bid'a ko ko ko ba ma na sunna yanzu misali zaka iya tuna sadda ka zauna kai zikiri minti goma ashirin a gida goma ashirin talatin la ilaha illallah wa da la sharika la launu kun ka in ka gama wannan kafa da ran sai ka ce bari kai wa annabi salati ba ma adadi sai minti talatin Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi da sauransu ko wani zikiri ko wani salati ga dare ko da wani Ibrahim din ba ko ba wancan dogon ba ko ka ce la ilaha illallah alhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar gudana ko ka yi mai adadi irin ɗari ɗari da ya zo ta da falalolin shi ko kuma ka yi adadi mutsulaki ba tare ka tsaya ma ka ci lissafi ba sai ga mutanen mu ba za a zauna a yi ba kuma ga bukatun ana da su jinkin kuma ga mai karɓar bukatun ya buɗe ƙaton get a zo mana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idza da'an ujibu da'awata da'i ya ulmaddin ma an cire wasu suka ce kada a yi madda ma har ka da an daɗe ba a ce ana karɓa ba ujibu da'awata da'i idza da'an kuma aka amfani da idza ba in ba ai ujibu da'awata da'i idza tana fa'idantar da abun na dindindin ne ko abun ba lokaci amma in ka ce ujibu da'awata da'i inda ani in na lokaci kankani to kenan kofar Allah ko da yaushe a buɗe take a ambace shi kamar yadda ya ce zikiran kasira wa sabbihuhu bukratan wa asila wallazi yusalli alaikum wa malaikatu dan me ma neman mintan salati na malaiku kaga akwai bukatuwar imanin mu ya karfafa ta nan mu dawo mu tukufa ga ambatan Allah kar ka damu da wayannan tashoshin ina ga tashar BBC ce ko biyo ya karbe ko ko ta dawo dama za su rike ne yanzu wani sai yana ta haka irin tsiyar yanzu yan Najeriya mutum nawa za su rasa abinci wani abinci ko an rufe kamfani sai ka ci na rana aka rufe in aka rufe da safe sai ka ci na rana da rana kuma so da dama abin nan ne gobara titi yake zama so da in dai kana da sauran numfashi to bi kat bi rizqi arzikin ka na nan a kasa kuma sai ka ci sai ka ci kuma sai ya zo hannunka kuma duk wanda yake rikewa za a koya mashi darasin da ba zai manta ba to kaga yanzu irin wani tashoshin ka ce tun shida ka ji BBC za ka ji masu sauraron BBC shekara ashirin ka tambaye shi gudunmawa guda da ya bayar saboda sauraron BBC ba wata ko ɗaya kuma lada nawa ka samu shi da kanshi zai taimaka a tsakanin ga Allah ba fa lada suke yi ba ba kawai da ana ɗan jin labaru ne wai mutum ya kamata ya rika sanin halin da duniya ke ciki eh ya kamata kuma ka rika sanin halin lahira kafin aji kuma ita duniyar ya ka zo kawai kana sanin halin duniya ne a duniyance a kwana da san halin duniya ne a lahirance amma za ga mutanen mu sai a hankali a tsawon rediyo musamman mu hausawa a tsawon rediyo a shiga youtube a shiga social media a yawo a kona data a banza labarai na iska za ga ba wani tasiri suna ka wannan na takwas abin da yake nuni mutum ya rika jin ɗanɗano da tasirin ambatan Allah madaukin sarki a cikin zikirori da kake yi ko ka rika jin tasirin zikirin da kake yi a tsakaninka da mahaliccinka Allah subhanahu wa ta'ala yana da saboda yanayin lokaci sai mu tsaya nan sai in Allah ya kai mu sati na sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم